نائفه رسل مبشرين ومنذرين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah maɗaukacin sarki godiya da ya haɗa mu a wannan babban masallaci kuma babban ɗakin taro da ke makarantar ɗan dada a nan unguwan madaka cikin birnin zaria kuma yau sha uku ko sha hudu sha uku ga watan zulhijja dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da sha tara ga watan yuni dubu biyu da ashirin da hudu miladiyar annabi isa alaihi salatu wasalam in sahha in ya inganta ko mun haɗu da ku ga 'yan fita-fita nan ga kuma 'yan matasa-matasa ga kowa manya ma ga shi nan mix ne da dama combination ɗin na da ɗan yawa to shi ne ke tafiya da ta yana da na ɗan ɗauki ina ɗin na ɗaya wani rubutu sai in gaba shi ne fa anan ba sai in cycle sai in aji a gefe in ya kogar insha Allah Allah mana muwafaka to ba za a ɗanyi abin ya zama kamar hatsin bara haka ɗan abin da aka iya tsantsatsa kurwa da sai a haɗu a tattaimaka kun san taro irin wannan da karantarwa da taro wannan duk gudunmuwa ne ko za a ga kowa na da abin da zai iya yi don amfana a ƙara samun ƙaruwa Allah ya mana muwafaka to wannan maganar da aka wannan matsalar da aka ba mu magana akai gaskiya a duk duniyar Najeriya maganar da ake ta yi kenan a matakin farko a mataki na biyu ka ce Afirka a mataki na uku ce duniya gaba ɗaya in aka ɗauko maganar ƙwaya da kayan maye sai kowa ya nutsu yana so ya gane da za a ce saboda abin ya ishi kowa fitina ce ruwan dare game duniya ta dami kowa shugabanni malamai al'ummomi saƙo da lungu maza da mata yara da manya ba wanda bai damu da matsalar nan da ake ciki ba kana cikin zaman zama ka kawai ka zama mahaukaci da rana tsaka kun ga wannan musiba ne ko ba ka mani fitina ne wannan wannan matsalar ta kwaya da shaye-shaye da maye bincike iri-iri-iri ga sunan ana ta yi masana ilimin kimiyya sai nasu masana halayyar ɗan adam sai nasu masana lafiya sai nasu malaman addini ma har rubuce-rubuce sun yi na gano rubutu da alƙali zai da abinin ya yi alƙali na kotun yan tukwane nan ya rubutu shi ma akan abin da ya shafi al-muhazzarat nan kayan maye masana na kusa da na nesa to wai ma menene ake ce ma kayan maye din tukuna me ne maye shinkafa da miyar da aka yi muku a gida kace shine maye da santi ya ɗibe ka kace a ƙara mu ba shine ba ba shine maye ba ko kofurar da ka sha ta ratsa ka eh kawai ga kake cewa wane ka ko samu naka ko ka dan rikice kaɗan ba shine mai ba ba shine muke magana ba ko ko lemu ko kankana ko abarban da aka baka ya ratsa ka ko ko wani inuwa da ka samu ka ji ka nutsu ko ruwan sanyi da aka baka ka sha duk wani abu da zai burge ka ya baka sha'awa yana da nashi matsayi a tsari na hankali da ilimi da kuma karkasa al'amura a inda suke to amma shi baye shi wani abu ne wanda za ka kai a bakinka amma sai ya rikita ma da zafi ya canza maka akala gaba ɗaya wani za ka iya gane ka shiga yanayin wani kuma ba za ka gane ba sai an ganar da kai wani ma har ka shiga ka fita baka sani ba sai bayan biyan yawa sai a baka labari kayan maye iri-iri ne akwai manya akwai matsakaita akwai ƙanana kuma akwai wanda ake sayarwa akwai wanda ake samu alha ba kwabo ko kwabon ka ba shi za ka samu masu shayi suna samu cikin sauƙi sai amfani da shi akwai wanda kuma sai sun sa kuɗi sun saya wasu kayan mayan ana samun su a inda ake sai da abinci wasu kayan mayan ana samun su a inda ake sai da magani wasu kayan mayan ana sai da su a inda ake amfanin gona ma wata shekara na aka gano mana shagunan da ake tara kayan amfanin gona feed da kuma inda ake aje kayan abin nan feshi na maganin gona kawai an je an jirya kayan maye kuma na ake ta saƙi ba ake ta sayar ma jama'a kayan maye musamman matasa sai a ɗauka ya zo sayan dramazol ne zai koma gona ashe zai sai kayan da za ta yaye mai ciyawan da ke kan shi ne ya zama mahukaci a gidansa kawai kuma wani dramazol shi ba na gona ne ba na shi na hauka ne kemis ɗin unguwarsu an cewa ana sai da kayayyakin magunguna ne wanda za a sha magani a waraka ashe shi ne kemis ɗin da shi da ma'aikatarsa suna supply ɗin kayan maye sun haɗa ne a sai da magani a sai da kayan maye Allah ya kare mu to maye kayan maye iri-iri ne kuma kashi-kashi ne kamar da ce muku akwai wanda ake siya akwai wanda ake samun sarha kuma akwai na da akwai na yanzu akwai na da akwai na yanzu da da ne zai tafiyar maka da hankalinka to kayan maye ne duk abin da zai sa ka hankalinka ya tafi kayan maye ne amma na abin da yake haramu idan da za ka yi ta'amali da wani abu wanda yake halar hankalinka ya tafi ba za a ce ka sha maye ba na ɗaya misali ko abinci da za a baka tufafi da za a baka wani abin sha wani natsuwa za ka wannan ba maye ne ba a ba haramun ne ba amma wanda yake haramun ɗin sanannu ne wanda yake ba ainihin abinci ne ko tufafi ko abin mu'amala ne da kullum ba to waɗanda ake amfani da su na ƙwayoyi kashi kashi kashi kashi kashi suna da yawan gaske ga ɗan ƙwariki akwai wasu masana da suka gano cewa baliyan yana iya tafiyar da hankalin mace ya zama bai sa abin da yake yi ba valium wasu ƙwayoyi ne da ake ba dawa a sha a mafi yawan bincike yakan sa bacci ne ko ƙila an shiga wani yanayin da ya kamata a yi bacci a samu sauƙi to an juyar da yanayinsa ya koma kayan maye a wani yanayin sai ya zama tsaban drop ne wanda zai lalata maka kwakwalwa a madadin a ce kai bacci ka huta sai dai kai bacci ka zama haukaci a kone ice shi ba da cikin kayan maye ne wani gare-gare ne haka akwai fentalozin za ka ji 'yan shaye-shayen suna cewa tenta kawai sai tsaya a nan tenta da sun ce fenta wani allura ne suna yin mamakansu ne ba da kan suke yin makansu saboda tsaban shiga cikin tsiya da rashin sanin inda suka fito sai mutum ya je makan shi allura da kanshi na kayan maye zan ya rikice ya zama makan shi matsala ya zama al'umma matsala wasu ana yana gani ya ci gaba ne to akwai wani man ya ce mishi inda ya don mun sani wiwi wanda shi za ka samu ma kawai abin mamaki a unguwa sai ka samu masu hidiman wiwi din ma wanda baka taɓa zata ba ka ga mutum fiya a shaidila ne shi yana nan a saƙo da lungu ya sai da ma'yan matasa zai samu wanda wanda yara suka saba da shi sosai akwai wani yaro da aka kawo min shi kwanaki ya saba da 'yan yara duk inda ya je unguwan nan ba ka rasa yara goma ashirin da za su bi shi ila ma hadda unguwanku ila kai ba za ka gane shi ba ba zai yi ne kuma mutum ne sosai yana nan ko matashi ne ma irin waɗanda suka ɗan girma ɗin nan gaba kuwa da suka ɗan amma dai ne a unguwan da yana da yana da wanda suke bin shi ranar waɗanda suka suka mara report ɗin shi suka ce malam wasu wasa mun kirga yaran da suke bin wannan sun kai mutum ɗari biyar yaran da suke bin wani ba zan faɗa muku sunan shi ba sun kai yara ɗari biyar a ariyan da suka iya ganowa duk inda ya bi shi kawai ake yi kuma fiyat hawa ta rama shi kuma sallacin mu aka yi sallah na hango shi a ce yana kala yana rama ka yana itimagi yana rama raka ta kuce mishi zai rama raka yanzu ya ce ya yi sallama ya san sallah amma kuma ya san harkan da yake yi na shaye-shaye da sa yara shaye-shaye kawai shi da alamun bai shan amma yana sa yaran jama'a suna shaye-shaye yana sa yaran jama'a suna lalacewa suna bin wannan mummunan tafarki na ɓanɓalcewa da ta'amuli da kayan maye to za ka samu irin wannan suna da to inda ya ɗin ma za ga ai kashi-kashi a kowane za ga gari ne a kowane za ga ganye-ganye ne a kowane yake ma a dunkule yake ila kawai za su ɗan ƙona ne su shaƙi hayaƙin su gara gaba shi kenan kan ya juye kuma gabas ta koma yamma yamma ta koma gabas sama ta dawo ƙasa ƙasa ta koma sama shi ne sai ya kalli baban sai ya kamar kanin nan ne na shi na ɗakin sa a wata ɗakin na abba yana baba wani haka kai abba da ni kake yi saboda baban kawai koma ɗan kankani kwakwalwar ta tashi aiki ta koma can ƙuriya can ƙarshen gidan akwai masu amfani da su koli dinnan kayan manguna na kemis na macin kuwa akwai wurare da ake sayawa iri ko inda fa na faɗa ana sayar da wayannan fa zan iya tambaya daga ƙarshe inda an iya tunawa inda na faɗi cewa ana ta samun kayan maye kun tuna su to kamar su koli su ma suna da cikin kayayyakin mayen da ake ta watan dansu ɗayan da ka yi kawai kwalban kodin ne da wani mafin duka irin waɗannan kayayyakin na kemis wanda ake cewa maganin tari cop syrup ne cop syrup to yawancinsu an murɗa su an murɗa su an juya amfanin da aka ce sai ba shi suke ba wani abu daban suke na juyar da kwakwala mutum ya koma dai mahaukacin dai da ake magana kawai saboda hankali zai tafi ga koma kana yin abubuwan da basu daidai da to har ila akwai wanda suka so kuma manya ne yan koken kenan suna su ya shahara akwai wani ɗan ledan koken nan kankani ɗan leda kaɗan a gidan kayan kwayan muka gani sai aka ce naira dubu saba'in ɗan kwayan nan kyakkyakkyat hakan nan ɗan kyakkyat dubu saba'in ake mata kuɗi tsoron sa abin da suke da shan na kyauta akwai na sha akwai na shakawa akwai na allura suna makan su allura za a ganin daba daba yawon ciki ya dawo wani ice ya dawo wani kututu da ice kawai kuma in bai yi ba zai rayu ba jikin ta dafe sai ya yi sannan zai sukuni ba zai ci abinci ba sai yayi ba zai bacci ba sai yayi ba zai yawo a gari ba sai yayi ba abin da zai kulle in bai in bai wannan alluran ba koken wata rana wani ya gamsu din cikin masu harkar bincike ta karkashi ya ji ba kawai sun kandare haka a cikin lafiyar sun kandare a wani wuri a garin nan lafiya a kai kaca kaca kaca kawai sai ga koken koken haka arha a ya fi ƙarfi kafin ka ce kogo kawai abokanan dinan har sun san inda abin ya fara su zo kamar tsaki an san tattara kayansu da abokanan aikinsu an ƙara gaba shi kuma ya kawo rahoto ya ce to ba ta inda ka faɗi nan tsaya daga nan abin kai ma ya sha kanka mu ma ya sha kanmu ba abin da za mu yi yana a wani waje ne akwai wani kwaya yana nan shi ma cikin ƙwayoyin ne shi ba kafso ba shi ba faradol ba zabgege sai su ɗan ɓantara sai su ɗan lasa sai su ci gaba da ayayyaku a wata makaranta suka je suka yi suka yamu a makaranta har kuma suka sai da ya gudu da kowa ya daga shi aka kawo aka kawo aka yi nazari aka bincika aka bincika aka shiga aka sa aka je laburo sai aka gano irin wanda ake ba da wakan nan ne aka ba doki ya tsalle ya rika harbin iskan nan ashe shi ne suka ɗauko suka fara amfani da shi a makarantar kuma duk aka yamu sai makarantar suka rike ta lissafi gaba daya shi ma duk a garin nan namu ne ai ba yi nisa ba ai ba ai ba ai ba wani ba wani nisa ne ba ba wani waje ne nisa ba anan mai duk wanda nisa yake ba ku anan ne ba dai za a ce maka wuri ga zane ba ko amma anan ne da muka tashi aka je aka bincika aka sai da aka samu jaka ɗaya mai irin zif din nan su wani ogogin ma har alfahari suke su suke kawo duk ma mai so ya zo ya karba a wajen su kawai to wannan ta ɓangaren kayan maye magana ne mai tsawon gaske mai yawa mai yawa mai yawa ina tattalin ta inda zan kawo muku ne abin da ya kashi kashi kashi kashi iri iri kagana ba ana magana a giya ne ba ana magana sauran kayayyakin kwaya ne da na maye wanda shi aka fi nuna muku nan take ka ɗauka ba komi ka shiga ciki sai daga ba abubuwaye ka ya buwaye iyayenka ya buwaye al'umma ai ma suka nuna kamar wayan nan kawai da dan washewa ne ka dan wasake ka dan jika da kuzari shi wancan mayan kawai shi wancan akwai masu shi ne maye wanda duniya ta san cewa ga kulab kulab din su can ga tebur tebur din su ta inda suke haja sai an nuna muku cewa su ne kayan maye wayannan su ba maye bane kayya ne wayannan ne su wasu har ma lokaci wayannan sun fi illartarwa cikin kankanin lokaci kuma kullum su ake aiki da su kullum su ne sai wani ce kuma ana samu a hako da wani lokaci ina irin masu kemis in ka faɗa na sai ya gansu kawai irin a wasu wurare a garin nan shi ma ba sai an faɗi ba sai ya kawai sai ya kawai sai ya gani ɗan miƙa ɗan naira hamsin ya ce shi ya gane wani ana tunanin zai bashi fanzon ne ko kafinon ko ya bashi boska ko ko wani magani ne zai ɗan wani kawai shi ke shi ya san in ya bashi hamsin ya san abin zai bashi in ɗari ya baya ya san abin da zai bashi in ɗari da hamsin ya san wanda zai babbantar mai ɗan haɗa mai a ƙara gaba shi kenan to wa'annan fituna suna nan suna ƙara yawaituwa cikin al'umma kullum rahotanni daban-daban daban-daban daban-daban wani ma sai a ɗan ɗauko sai a ɗan saka shi a cikin lakafera sai su ɗan kaɗa kar sai su ce za su sha kuma aka yi rashin sa kai kuma kwaɗaye komai aka baka sai ka ci a jiya ɗan baka lakafera nan ka sha ka zo ka nemi ka ɓoye da tukunyen gidan ku ba a gama girkin wai ka yanke sama ka fi kan yanzu a gane ta zama motsatsi ka shiga kicin ka fara gurin tu ka je ka sha kayan mai ba ka sani ba ko me aka ba ka sai ka karba tana sawa a cikin kayan tsotso tsotso ya karkada su karkada su karkada su ba kana zama lafiyan ka da kira an ka zuwa islamiyya ka zama motsatsi saboda ka je ka sha kayan mai kayan mayan nan suna da yawa barin tsayanan bincike ya nuna waɗanda suka fi ta'amuli da kayan maye matasa ne daga 'yan shekara sha biyar zuwa talatin da biyar an fi samun su da ta'amuli da kayan maye da shaye-shaye daga nan har zuwa shekara 64 zuwa da biyar da an samu masu shaye-shaye amma wancan range ɗin ya fi yawa in sha biyar zuwa talatin da biyar sun fi yawan gasken gaske a shekara ta dubu biyu da sha shida kaɗan koma kaɗan an gano matasa waɗanda suke amfani da kayan maye sun kai miliyan biyar da dubu shida sun kai miliyan biyar da dubu shida wannan fa ba wai ma a ko'ina ba a wasu jihohi wanda aka fahimci cewa nan ne suka fi shaye-shayen bincike yana cewa sun fi shaye-shayen a wasu jihohi a najeriya ko mun ce ai akwai afirka akwai duniya gaba daya matsalar ko to nan muna maganar kasan mu ne a 2017 abin ya karu a 2018 abin ya karu a 2019 zuwa 2020 sai abin ya ninkuma zuwa 2023 din nan abin ya kai wajen miliyan 14.8 ta'amuli ne da kayan maye na fitina na tashin hankali wanda suka lalata rayuwar matasan gaba daya wannan ya sha ya sa national bureau of statistics nbs suka fitar da wani rahoto cewa to gwamnatoci fa su shirya gwamnatoci su shirya nan da shekaru yan kaɗan ba wani mutum yin asibiti ko makaranta ko titi sai dai wajen renon bakwalan mutane matasa sun zama hukata rehabilitation center za a ta gina ɗakuna da za a riƙa yin reno ne na kwakwalwa don da an samu taron mahaukata kawai da su mutane haka a tsaye maza da mata kuma amma duk mahaukata ne dole a gina inda za a tare su don za su runtuma a gari yaƙi za a rika yi mu a kama su an tare su ba ba za a gama zama ba za a ƙara zaman lafiya ba yaƙi rikici yanzu wanda ya je kulle masallaci ya banka wutan a kano duk bayanin su bane eh rehabilitation center ba batun titi ko makaranta ko tiyo duk ba wannan an kullum ba zai kai ba sai dai a kamo su da sauri a tsare kar wanda suka rage akan titi su mutu to haka nan su ma center for research and information on substantive abuse crisa ne suke cewa crisa crisa su ma bincikensu ya nuna cewa saura kiris dukkanin dukiyar gwamnatoci ya koma na yadda za a yi da mahaukata matasa maza da mata saboda shaye-shaye Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu wannan fitilar da take ta karuwa cikin al'umma na buda a cikin mai ɗaukar wannan mataki kamar yadda lajirasun da'awa ta ɗauka ku da muke so sa rai ku zo ku rike irin su lajinar da'awa da sauran ƙungiyoyin addini dole a yi maza maza a faɗa muku abin da ke faruwa a duniyar yau don ku ɗauki mataki na gyara ka gyara kanka ka gyara wani ka kuma yi gadin kanka ka gadin wani don karka yadda ya zama da kai kaɗai kake kallon kanka ka kalli kuma abokinka daga lokacin da ka koma kana kallon kanka kai kaɗai to abin da abokinka ya kwaso kai ma zai zo ya jiran maka kuma zai buwaye ka don ba zai ba su zauna lafiya ba kayan maye ya yawaita kuma abin tsoro ba ga matasa kawai ba har da 'yan mata don bincike ya nuna masu cikin masu shaye-shaye duk in ka kirga mutum hudu to za a iya samun mace ɗaya ma cikin 'yan shaye-shaye duk cikin mutum hudu za a iya samun kuma mace ɗaya ita mata cikin 'yan shaye-shaye wanda suka yi nisa addicted mun sami wani kesa ɗin da yawa a wata makaranta har ila a garin nan wacce ke ita ba makaranta ce ta ƙasa ƙasa ba makaranta ce ma babba ɗan wani aiki da jama'anmu suka yi aka gaggano abin da aka gano aka gano masu shaye-shaye dandazon 'yan mata abin ya wuce magana wani wani matasa kawai samari a ga 'yan mata nan masu shaye-shaye ta yi makaranta amma ta koma shirye saboda haka ba ta gane komi sai harka da samari da rashin da'a wata kuma wani hijabin da da kabinta da komi amma ta lalace ta koma shashe wannan shaye-shayen na miyagun kwayoyi abin tsoro bai tsaya a makarantun boko kawai ba har ya shiga makarantu mu na addini ko wani gani yake in bai shaye shaye ba ba zai iya haddan ba ma ko ba zai gane ma baitocin da aka bashi ba ballanta na ya haddace ba zai zama guru ba a su sai ya shaye shaye ballanta na ta da irin wajen garda wannan sai ya shaye shaye kila sannan zai kawo haddan da sauri a yadda yake gani da ya kwanda ma ɗan tsumburke suke sai rubuce-rubuce da ta wada a afa a ce an sha abin da zai kawo wanda a yanzu kuma ana tunanin sai an yi shaye-shaye ne sannan za a sami ƙwarin gwiwa da za a na kai bacci a kawo abin da za a kawo za ka sha mamaki idan muka zo bayanin siffan ɗan shaye-shaye yadda za ka gane shi wannan duk muna magana akan abin da ya shafi ƙwayoyin da yadda ake ta'amali da su wannan fitina ta masu kayan maye da shaye-shaye bincike a nan Najeriya ya nuna cewa inda aka fi shaye-shaye aka fi samun kayan maye a dukkanin jihohin Najeriya ko jihohin arewa ne nan namu hausa filani musulmi nan aka fi ta'amuli da kayan maye jiha na farko da aka fi samun kayan maye ku shigo cikin taro ne ba ku koma gefe ba kuma tsoko inda aka fi samun kayan maye da kuma ta'amuli da kayan maye a jihar arewa ne maso yamma north west nan jihar arewa maso yamma wanda ke jihohi guda nawa guda bakwai ko kuma a cikin jihohin arewa nan maso yamma wanda wadda ta fi kowace bari ku ji abin da ya faru mara binciken kamar shekara bakwai baya zuwa takwas wanda tafi kowace samun tashin hankali da fitinan shaye-shaye jihar Kano ne. Da aka gangaro aka gangaro aka gangaro shekara biyu baya kuma sai jihar Kaduna ta zo har tsira ake yi. Jihar Kaduna sai ta zo ta ɗaya kuma jihar Kano ne. To ‘yan kwanan nan ne kuma sai jihar Kano ta sake runtumowa ta ɗan sake ɗara Kaduna kuma. A ‘yan watannin nan na baya bai wuce wata hudu ba. kamar kafin azumin azumin ka zuwa cikin azumi azumi da muke bibiya an ta tsere ne tsakanin kano da kano a kan shaye-shaye da aka ce kaduna ta zo ta ɗan ɗaga kano kuma kun san a kaduna idan aka gasha a to sai kun faɗi yayi ina kuka nan yanzu a'a za ku ce mun ɗan dada ne wani gari kuke kawai to to zariya kuma ta ga kawai idan aka nuna zariya za ka sha mamaki da muka ji hankalinmu ya tashi muka zabura sai an faɗa min da ya sa zariya tafi aka ce to kuma sai an ba ku aiki sai kun yi na ku bincike malam da bincike bincike sai da muka gano wajen shaye-shaye daga filar zuwa nan ariyan kofa doka guda casa'in da biyar manyan manyan wurare kuma ba fa ƙanana ba masu shaidu kuma masu shaidu akwai yan takwas zuwa tara ana tsallakewa ya fahimci wannan taron ta tashi zai fari na yan karfe ɗaya zuwa biyu idan wannan taron ta tashi akwai yan karfe hudu zuwa biyar ya ce ya san wajen zai kuma je station station zai je kuma ya sha abin shi wannan wanda suka bayyana to da aka yi tebulin aka kakkawo sai muka ga can ana da guda hamsin da hudu can ana da talatin da biyu can ana da sittin da uku ba wanda ya kai ko gaba muka ce a gidan gaske ne ko zariya ne in ko haka ne to sai mataki ne mataki aka dinga daukan matakai aka dinga daukan matakai aka dinga daukan matakai aka dan yi eradicate din wa'annan station aka ci riban kawo da kaban biyu bisa uku cikin sauki sauran allon baku ake yi kan so kansa yan dele ne sai su yi da gaske abin yana komawa yaƙi ne kun lura ni shi ne shaye-shaye bai shakkar sarki bare ba fadi haka ba wajen shi ce ku gani yake baban shi kanin shi ne maman shi kanwan shi ne kawai zai iya daka tsawa kawai ya fita ya ce shi to wannan shaye-shayen da tabuwa ya jihar arewa ana ta tsere sai can kuma aka sake runtumowa a waje sai ga 'yan katsina su ma an zo an yi gabana da kamala da su jihar katsina